ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammaci a wannan rana mai albarka a wannan kuma lokaci mai albarka a wannan babban masallaci na juma'a mai albarka a gaban 'yan uwa masu albarka kuma a wannan unguwa ta bagadawa ko? na? dawanau ko? to watakila to wanda na ci ne ya dauki hankali na dan da na zo an dake ni da wani tuwon dawa lafiyayye da wasu kasusuwa a cikinsa da ina wasa da dawa amma yau na gane kimata da darajarta Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa albarka da wadau muna fatan wannan unguwa Allah ya mata albarka kuma Allah ya ƙara inganta kasuwanci a cikinta kuma zaman lafiyar da yake cikinta Allah ya daɗa inganta shi a kamar yadda uwa a alaran magangaren gwani malar zangina ya gabatar mun zo ne saboda mu taya ku murna da fatan alkhairi gare ku na samun karuwa na ɗaya daga cikin yan uwa manya-manyan 'yan kasuwa a wannan gari kuma a wannan unguwa da ya aurar da 'ya'yansa ya gayyace mu mu zo mu yi nasiha a wannan masallaci a kuma iyalansa da mutanen unguwa gaba ɗaya mata iyalanku irin wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske a rinka samar da canji a cikin al'umma saboda fitintinu sun yi yawa da aje a yi ta kaɗe-kaɗe a yi ta tsiraici a yi ta rashin kirki a yi ta fusatar da allah a gayyato shaidanu ku rinka samar da canji a cikin bukukuwan ku da auratayyan ku kuna ambatan allah ko allah ya tarfa muku alkhairi da albarka a cikin rayuwarku da aka muna addu'a a wannan aure ko auratayya da aka yi duka Allah ya samu su albarka kuma Allah ya muku albarka mu ma Allah ya mana albarka kuma Allah ya biya mu bukatun mu na alkhairi ya yafe mana kurakuran mu ya samu cika da imani a yi hakuri na san akwai zafi amma dai abin da ya tara mu ya fi zafin muhimmanci insha Allah zan yi amfani da wannan 'yan mintuna da aka bani zan yi mana nasiha ne akan mubtada da khabar muhammadun rasulullah malamai suka ce muhammadu mubtada rasulullahi kuma khabar khabar mubtada kawai abinda zan yi magana a kai akan manzan allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan bawan Allah ya cancanta ya isa har ma ya fi a ware lokaci a rinka yi wa musulmi bayaninsa saboda an sharɗanta shigan aljannanka da saninsa da yadda da shi da imani da shi da masa biyayya wanda ko aka ce ba za ka shiga aljanna ba sai ka san shi sai ka bi shi sai ka masa da'a ina jin yana da kyau a rinka tunatar da kai waye shi saboda ka san mai daraja ne mai muhimmanci ne mai kima ne mai matsayi ne ba laifi kai ba idan ka karar da rayuwarka wajen sanin rayuwarsa da biyayya gare shi saboda muhimmancin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya makala shi a cikin ibadar ta tafi kowace girma ita ce sallah bayan da za a yi mutum ya yi sallah bai umarci annabi ba sallah alaihi sallama tun daga kiran sallah in ka kira Allah sai ka kira annabi a kira mutane su zo su yi sallah bayan an ce ashhadu an la ilaha illallah sai kuma an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah idan an zo yin wannan sallah sai an ambace shi dole a cikin sallah ikama za ka yi sai ka ambace shi idan ka zo ta hiya sai ka ambace shi ba zai yi ka idan da sallah ba ka yi wa annabi salati ba bai isa wai a ce da ka kira shi a kiran sallah ya isa ba a'a dole idan ka zo kafin ka gama sallah cikin abubuwan da za ka yi na ƙarshe a sallanka sai ka kira shi farkon sallah ka kiran sallah ka sai ka kira shi idan ka zo idan da sallah a tahiyar ka kana kada yatsan ka sai ka kira shi ba ana kiransa ne don a bauta masa ba ana kiransa ne don a nabbahar da mutane muhimmancinsa da kuma larurantuwar addini ba zai taɓa yiwuwa ba sai irin addini da ya zo da shi annabin da aka wajabta maka ka yi masa irin wannan biyayya ka yi masa wannan da'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da kai idan ka yi masa da'a ne ka shirya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin Allah yayi ta fada a cikin alqur'ani ya yi ta maimaitawa ayoyi sau da yawa Allah yana faɗa akan abi Allah abi annabi idan Allah ya kira kansa sai ya kira annabin saboda gatansa duk da ba shi kaɗai ba ne annabi akwai wasu annabawa amma shi ne Allah ya ba shi wannan matsayi sama da kowane annabi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai kamata ga mumini namiji ba ko mumini mace ko mumina mace idan Allah da manzan Allah suka yanke hukunci akan wani abu wai ya zama kana da wani zaɓi bayan zaɓin Allah bayan zaɓin annabi Allah ya ce duk wanda ya saba mini ya saba annabi wa man yasi Allah wa rasulahu ya saba wa Allah kuma ya saba wa annabi hakika ya bata bata mabayyaniya فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah rantsuwa ya yi ya ce mutane ba za su yi imani ba sai sun sanya annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shine alkali a cikin duk abin da suke sabani da musulmi yau sun rike wannan aya sun yi aiki da wannan aya da ba su rarraba kansu ba da musulmi da ba su watse ba da ba su baje ba da ba su yi ta gaba da fadawa tunda an ce kuma da shi shine hakimu shine alkali mai hukunci a tsakaninku a cikin duk abin da kuka yi sabani kuka yi jayayya sannan Allah ya ce kar ku ji wani kunci da damuwa a ranku lokacin da annabi ya yanke muku hukunci duk hukuncin da annabi ya yanke ma kawai karka ji babu daɗi sun mala ya jidu fi an fusihim harajan mai makabaita kuma Allah ce ka miƙa wuya iya miƙawa ga annabi wa yusallimu taslima duk akan annabi ne ku miƙa masa wuya miƙawa walau anna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما سي الله يدد رفع مغانا يجي ومن يطيع الله والرسول duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim irin wannan yana cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina cikin annabawa was-siddiqina cikin siddiqai wash-shuhada'i cikin shahidai was-salihina cikin salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa kai abokantaka da waɗannan ka zama su ne abokananka ai yayi kyau kware da gaske zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima duka wannan shimfiɗa ne ubangiji yake akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwana tun kafin manzon Allah ya zo duniya Allah ya turo annabawa da yawa bai san su ba sun yi shekaru aru-aru dubban shekaru ɗaruruka kafin ya zo suka yi ta zuwa suna shuɗewa ina adamu ina idrisu ina yusufa ina musa ina haruna ina yakuba ina suleimana ina dawuda ina ina ina ina ina wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzi al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna 'ala al-alamin wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta ambato waɗannan wannan kaɗan ne daga cikin annabawa duka waɗannan annabawa ne ai baka ji ambaci annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin su ya zo sun shuɗe sun yi shekaru annabi Musa ya zo ya yi zamanin sa ya sha maya da Fir'auna ya buga Fir'auna ya buga ya daki tebur a gaban Fir'auna Fir'auna ya daki tebur ya ce wallahi baka isa ba qala faman rabbukuma ya Musa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرعون يجا موسى يكلي shi da shi da Haruna da mabiyansa fadan yayi zafi yace kai wai kai Musa da kai da mutanen ka wai da kai da Haruna wai waye ubangijin nan naku Musa ya kalle shi yace ubangijin mu shine ya halicci komai ya bada komai kuma shine mai shiryarwa Fir'auna ya juya ya kalli mutanen sa yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma ɗaukaki ba wanda musa yake gaya muku ba malam faɗa ya yi nisa har sai da fir'auna ya je shiga ɗaki yana mitin da manya-manyan mutanen gari cewa a kawo masa annabi musa sai ya kashe shi duk inda aka samu annabi musa a kawo shi zai kashe shi shine can inda Allah yake faɗa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasirin wani ne ya ga annabi Musa ya samu labarin cewa Fir'auna ya hada baki da manya-manyan mutanen garinsa yana mitin akan a kashe annabin Musa ce kai Musa na ga kana yawo a garin nan na Misra to lalle manya-manyan garin nan sun je sun shirya mitin an tattauna ana kulla maka makircin dare li yaqtuluka dan a kashe ka fakhruj ka fita daga garin Misra nan inni laka min an-nasi hina yana maka nasiha shine Allah ya ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab ya fita cikin tsoro yana lallabawa a hankali a hankali yana lura annabin Allah annabi Musa ciwon bala'in ya kai malam sai da ya gudu ya fita ina ya tafi madayana da kafa ya tafi a riwaya aka ce sai da takalmansa ya tsitsinke kafarsa ta faffashe cikin yunwa yana gudun bala'in fir'auna wai duka da a tabbatar da wannan addini fir'auna ya ce abishi a kamo shi ko shi ko shi ko a rai ko a raye ko a mace a kawo musa haka ya ta gwagwarmaya allah sarki wata rana aka yi wa manzan allah wani abin da ya bata masa rai ya ji ba daɗi ya ce rahimallahu akhi musa Allah ya ji kan dan uwana Musa wannan Musa da nake ba ku labari faqad uziya aksara min hada fa sabar yace an cutar da shi sama da irin wannan cutar wanda aka mi amma yayi hakuri manzo Allah wannan annabin naka da nake maka magana akan shi a garin makka yau makka da kake ganin ta gatan musulunci gatan annabi mahaifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi tallahi malam sai da aka kore shi da kafa sai fita ya barta kamar kai ne an haife ka a wannan garin da wani da dukiyarka da arzikinka da gatanka da iyalinka da 'ya'yanka da danginka kurin a zo a kore ka kana ji kana gani ka fita ka bar komai ka bar gonanka ka bar kasuwanka ka bar yan uwanka ka bar danginka haka annabi ya fita suka kore shi ya bar makka ya fita ya yi hijira ya koma garin madina don me don ya assasa wannan addinin da yau kake masa ribansa kai da kashi aka bi shi za a kashe shi kamar yadda aka bi musa na kawo muku wannan kisa ne don ga wahalar da annabi musa ya sha manzo Allah ma ya sha haka aka bi annabi kamar yadda aka bi musa din nan ana kwako har sai da ta kai ga annabi ya je ya kuya shine zuwa da ya kuya a ainihin wato a hanyar da zai tafi ya je ya kuya saboda abokanan gaba da shi da abubakar haka ya dauki wannan addini ya yi dakon wannan musulunci da yau nake so in yi maka bayani akan sakon da annabi yake dauke da shi ya kai shi garin madina abun mamaki inda aka haife shi aka kore shi mutanen madina da musulminsu da yahudawan sai da suka ɗauki satuttuka suna fitowa wajen gari suna fako suna leƙowa ko za su hango annabi muhammadu ya yi hijira ya taho har da yahudawa suka ce za mu je mu ga waye wannan muhammadu shi ne mutumin da da kafirai da munafukai da masoya da makiya duk sun yadda da falalarsa sun girmama shi sun kimanta shi sun mutunta shi sai dai su ƙi shi don ƙiyayya irin ta kafirci amma sun san babba ne wani kafiri orientalist wani mustashriki ya rubutu sunan littafinsa muhammad the best of mankind muhammad wanda ya fi kowa abun mamaki wanda ba musulmi ba ya yi rubutu ya ce muhammad ya fi kowa wani ya ce the most popular somebody wanda ya fi kowa shahara a duniya muhammadu arne ya yarda da wannan arne ballanta ta kai musulmi wallahi ba ya shi ba ya shi mai ishirini ya ce ka ahmada lam yansha wala huwa yunsha'u ba a taɓa yin wani ka ahmada kamar muhammadu ba ba a yi shi ba wata mace mai naƙuda ba ta taɓa haifan wani ɗan adam irin manzon Allah ba sallallahu kuma ba za ta taɓa yin naƙuda da ciwon ciki ta haifi wani mutum irinsa ba wallahi ba ta isa ba haihuwa dai an gama yi me ya saura mana mu yi da'a ilaika rasulullahi minna tahiyatan wa salla alaika al-abidul mutahajjidu وأنت رسول الله هاد ومهتد نبي هدى للأنبياء مؤيد وقد قال حسان وفي الشعر شاهد تجدده الأيام يروى وينشد وما جاء يدعونا بغير دلالة ولكن بآيات تدل وتشهد wani ya ce fa'azhara bil islami da'wata sadiqin fadalla bihi qaumun wa qaumun bihi hudu wa yasma'u tusallimu ahjaru tusallimu ahjarun alayhi fasahatan idha ma khala fi hajatin yatafarradu wa yasma'u min aswatiha fi tariqihi tumajjiduhu inna an-nabiyya mumajjadu wa ansha rabbi مزنة فوق رأسه رآها بحيرة الراهب المتعبد تذلله من كل حد يصيبه تقيم عليه ما أقام فيركض وإن سار سارت لا تفارق رأسه فقال لهم هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حليم رحيم لين متواضع سخي حيي عابد متزهد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله فلن جكاد أيككي دقاء الله نبي تسامى في المشارق نوره فلاحت بواديه فلاحت بواديه لا حل المغارب أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي ne da duniya ta yadda da falalarsa ta yadda da darajarsa kar ka bari ka makara a barka a baya wajen riko da sunnarsa kar ka bari ka mutu baka zama ahlus sunna ba me ma'ana ahlus sunna mai riko da sunnar annabi muhammadu me ma'anar ahalus sunna mai yin addini irin na annabi muhammadu me ma'anar ahalus sunna mai sallah mai zakka mai azumi mai aure mai kasuwanci mai ibada mai biyayya mai duk abin da zai yi a duniya yana so a gaya masa mai sunna ta ce mai manzan Allah ya ce wannan mutumin shine mabiyan annabi Muhammadu na gaske jama'a wallahi manzan Allah ya fi karfin mu kare yabansa a cikin waka da kaɗe-kaɗe da raye-raye wallahi wallahi darajarsa ta fi ƙarfin a sashi a cikin piano da jita wallahi aiki ake yi wajen sonsa ba ƙarya biyayya ake da gaske mutumin da Allah ya yabe shi akwai wata jita da za ta ba shi yabo mutumin da mala'iku suka yabe shi akwai wata piano da za ta girmama shi mutumin da duk duniya ta yadda da falalarsa da maki da masoyi akwai wani ganga na mandiri da zai kara mai daraja babu kana bata kanka lokaci ne ka bi abin da qur'ani ya ce a kansa ka huta ka zauna lafiya kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu wassalam Allah kara mana sansa Allah ya raya mu da annabi Allah ya kwatar da mu akan sunnan annabi Allah ka hada mu a aljanna da manzon Allah Allah ka kara mana kaunar manzon Allah da gaskiya ba da ƙarya ba ubangiji Allah ka ba mu ikon riko da sunansa ko ana dakawa a tirmi ko kura ta rike su sai mu ma mun rike gam gam gam gam gam gam wallahi wallahi wallahi Allah ka shaida wannan annabi mun shaida mun ba da wuyayukanmu da rayukanmu saboda mu kare martabarsa da mutuncinsa da darajarsa kuma mutu akan sunnarsa wallahi ba mu da wani abin da ya fi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wannan shine sunna na gaskiya wannan shine shari'a wannan ita ce ibada shine Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama khatamun nabiyina cikamakin annabawa sayyidul mursalina shugaban manzanni la yasihu imanu abdin imanin ɗayan ku ba zai inganta ba hatta yu'mina bi muhammadin sai ya yi imani da annabi Muhammadu wallahi da zaka zo ka ce ka yadda da Allah ka yadda da mala'ikun Allah ka yadda da littafin Allah ka yadda da abuna duka ana ce ma ana fajiran ka akwai abin da baka faɗa ba ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to shine ka zama cikakken musulmi kuma aka yadda da imaninka shine wanda darajarsa da matsayinsa ta kai ga Allah da kansa ya kira shi ya yabe shi wanda za mu kawo misalai a kan wannan annabi Muhammad Allah ya bashi wata tuta sunanta liwaul hamd tuta ce ta yi wa Allah godiya a ranar alkiyama shi kadai ne a duk duniya za a bashi wannan tuta ya rike ta ya ce ya ku mutane idan an zo kiran sallah ku bi mai kiran sallah ku maimaita abin da ya faɗa ku yi min salaci bayan an gama kiran sallah ya ce ku roƙan mini wani matsayi da daraja da Allah ya shirya zai ba wa wani bawa cikin bayansa ranar tashi alkiyama ya ce arju an akuna ana huwa ina fatan zama ni ne wannan bawa da Allah zai ba shi wannan matsayi shi ne ake so karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wannan ana so duk lokacin da mai kiran sallah ya kira sallah to musulmi ya cike kiran sallansa da bayani da wannan addu'a kai da karanta wannan addu'a annabi ya ce duk wanda ya wannan ya mun salati halal lahu shafa'ati ceto na ya halatta gare shi da kai na zan cece shi ranar tashin alkiyama yanzu wannan bawan Allah da ya bani wannan kyauta ya bani bonus zan yi wasa da binsa kuma akwai wani mutum da za a kawo min wai ya fi shi akwai wani da za a bani bayanin karamarsa da wani matsayinsa da ɗaukakarsa wai ya yi kusa da wannan akwai shi kuma akwai wani wanda zan yadda wai a kiyama wai zai shiga aljanna wai kafada da kafada da annabi kai ka isa wallahi ba zai yi ba wasa kake hauka kake wallahi mutumin da ya ce addu'a kawai zan yi bayan kiran sallah cetonsa ya tabbata gare ni idan na masa addu'a akwai wanda nake da garanti zai cece ni a kiyama in ba manzan Allah ba wallahi babu duk wanda aka loda maka gaibu ne wallahi iska ce suka dora maka kawai da kula da aka shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da al-maqamul mahmud yana da liwa'ul hamd yana da al-haudul mawrud yana da wani tafki na daban kowane annabi yana da tafki nasa duk wani annabi a ranar kiyama Allah zai girmama annabawa kowa ya sai ya bashi tafkinsa Musa yana da nasa Haruna yana da nasa Sulaiman yana da nasa babansa Dawuda yana da nasa annabi Yahaya annabi Zakariya annabi Ilyas annabi Shis annabi Idris annabi wane wane duk suna da tafkokinsu amma wallahi ba wanda tafkinsa ya kai na annabi wani ruwa ne wanda annabi ya ce ruwa ne ruwan alkausara duk wanda ya sha shi layar ma'uba da mu abadan da zai taɓa yin kishirwa ba da ka je kiyama idan ka je ka ɗauki kofi don ka je ma da kofuna a kansa kogi ne iya ganinka da ka ɗauka ka kurɓa kana sha manzo Allah ya ce kai da ishirwa har abada ko ruwan aljanna idan ka sha shi sai dai ka sha don jin daɗi da morewa amma ba wai don kana jin kishirwa ba amma ka san waye zai sha wannan tafkin wanzu Allah ya ce zan zo ranar tashin alkiyama in tarar da mala'iku sun rigaye da zuwa wannan tafki da tsumagu suna ta dukan wasu mutane suna shauɗe su daga nesa annabi zai ringa cewa ku mala'iku ummati ummati ummati ummati waɗannan al'umma ta ce al'umma ta ce al'umma ta ce ku kyale su su sha daga tafki na al'umma ta ce wala akwai wani malami akwai wani wanda ya isa zo ya tsaya maka gaban Allah ya maka wannan ran tashi kiyama in ba annabi Muhammadu ba duk wanda suka hada ka da shi a mafarki duk wanda suka baka shi a carbi kana jan sunansa wallahi tallahi sun yaudare ka sun kai ka sun baro ga wanda zai maka da gaske ya ce al'umma ta ce ku kyale su mala'iku za su kalli manzan Allah tare da girmamawa su ce na'am al'umma ka ce amma fa innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak baka san ba abin da suka kirkira bayan kai baka san me suka yi bayan kai ba yan uwa ku lura da wannan hadisin annabi ne mala'iku za ce waɗannan al'ummar taka baka san me suka yi bayan kai ba sun kirkiro abuwa fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun babbata shi sun shigo da bidiyoyi sun zugo da abun da baka zo da shi ba sun kawo abubuwa sababbi a cikin addini sun bautar da mutane a haka manzo Allah zai ce to in dai haka ne fasuhukan fasuhukan fasuhukan ku tafi ku tafi ku tafi ku tafi ku tafi ku tafi ku gane shine mala'iku suke cewa ko shine malamai suke cewa sakamako mafi haɗari ga ɗan bid'a wanda ya rungumi bid'a wanda yake yi wa annabi kishiya shine Allah sai ya haramta masa shan tafkin annabi da kana jin an haramta maka shan tafkin annabi kai ka san dama baka biyo layin sunna ba jama'a wannan abin da nake faɗa ba tatsuniya bane ba zaurance bane a littafi na karanto shi nake muku bayani daga ba ku da gata irin ku bi annabi ba ku da wani matsayi a wajen Allah irin ku yi imani da manzo Allah ku rike shi kuma kowa fa ba kowa bane in an yi magana annabi kowa ba kowa bane ina fatan kuna fahimta da an zo maganar su zance ya kare kawai kuma wannan abun ba wai a waka ba a'a a aikace in babanka ya zo da cin karin abin da annabi ya zo da shi sai ka ce baba ya haƙuri Allah ya ƙara maka girman uba amma ba zan bi ka ba zan bi annabi Muhammadu Allahu akbar mala'iku suka ce a riwaya aka ce zai ce fasokan fasokan ku tafi ku tafi annabi baya son wanda yake masa kishiya daga cikin ma'anoni da da'awa ta ahlus sunna shine korar bid'a me yasa dan bid'a baya son dan sunna shi dan bid'a ya yadda ya kirkiro sabon abu da annabi bai zo da shi ba ya bautar da mabiya akan wannan abun su yi ta binsa ko dan ya samu matsayi ko dan ya samu daukaka ko dan ya samu duniya kisa imamu malik yayi fada akan bid'a maliku yace man ibtada bid'atan faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala duk wanda ya kirkiri wata bid'a to haƙiƙa ya raya a ransa cewa annabi muhammadu ya haƙinci ya haƙinci manzancin da Allah ne ya turo shi akwai wani abun kauna a cikin bid'a akwai wani abin so a cikin bid'a فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة يا يا متاني باسا فإنتر زنشي أنا مش مغانا كما جاكونا دا أكا كوروس سمبان سما akwai wani zance mai haske sama da zancen annabi akwai wata shari'a karbabbiya sama da shari'ar annabi a'a to yaya zan zo a fifita min wani a mafarki kawai kowa na bani labarin wani in an bani labarin ma labari fa za a zo ana baka labarin wani bawa da ya rayu billahi azim in suka fara baka labarin sai a ce maka ayya mafi annabawa gaba daya dazu ka karanta nabiyyu hudan lil anbiya'i mu'ayyidu nabiyin shiriya ne shi yake karfafan annabawa annabawa da suka zo suka wuce ya yi kira a kan abin da suke kira kuma ya zama khatamin nabiyyi na wa imamul mursali kai kai ka nutsu riwaya ta zo mana ingantacciya cewa lokacin da annabi Allah ya isra'i da mi'raji da shi isra'i ba ƙarya ba ne mi'raji ba ƙarya ba ne da aka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gidan ummu hani a makka ya hau kan buraka wata dabba mai gudu da allah ya bata gudun da bai ba wata dabba ba mai sauri da ba saurin da ya kai ta ganinta iya ƙarshen ganinta iya takunta ɗaya iya ƙarshen abin da za ta gani iyalan za ta jefa ƙafarta ba tsaya ko ina ba sai baitul maqdisi masallacin da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah ya ce nayi isra'i nayi tafiyar dare da bawana ba tsaya ko ina ba sai a wannan masallaci yana goye a bayan jibrilu aka yi ta surmuka gudu na fitar hankali a cikin dare fa bayan isha'i aka yi wani babban aiki wani yana zuwa da dabbarsa da burakarsa sai ya ce wa jibrilu a ina zan daure dabbata ya bi jibrilu saboda jibrilu ya ce an kira ka Allah ne ya kira ka shi kuma yi wa Allah da'a ne bai yi sallama da kowa ba sai dai aka neme shi a gida aka gaba gan shi ba bayan isha'i jibrilu ya ce da shi daure dabbar ka ana duk annabawa anan suke daurewa me za a yi ya ce shiga masallaci yana shigowa cikin masallaci ya ga masallaci mai a ciki ga mutane ya ce jibrilu suwaye waɗannan jibrilu ya ce masa duk annabawan Allah ne waɗannan gaba ɗaya daga gansu waɗanda suka yi zamani kafin kai da ƙur'anin kai ke baka labari ko kaza ko kaza ko kaza ya matso zai shiga cikin sahu ya zauna aka ce ina ai matsayinka ya wuce wannan kai za ka yi limanci ma gaba ɗaya kai ake jira amma kaji manya ya wuce gaba ya musulmanci jibril ya ce tashi mu tafi ka gama wannan aikin allah ya ce in kira ka ina za mu je ya ce gurin allah za mu je gurin allah ya ce zo mu tafi ya hau sama da wannan burakar aka yi ta lulukawa ya je ya ce tarar da sama tana da kofa kamar yadda gidaje suke da kofofi amma ya samu kofar a rufe shi dai bai yi magana ba tun da shi bako ne jibrilu ya yi kwankwasa ya sallama aka ce waye ya ce jibrilu sai aka ce da wa kake tafi sai ce da muhammadu nake tafi kaji babban suna muhammadu sallallahu alaihi wasallama محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم sai dan gadin kofar mala'ika ne fa yaron jibrilu ne fa dan duk wani mala'ika bai kai jibrilu ba amma da yake yana kan duty dinsa yana kan aikinsa dole jibrilu ya masa da'a sai mala'ikan nan sai sake tambaya ya ce an aiko ne an aiko shi ne jibril ya ce eh an aiko shi sai ya bude sai ya shiga haka ya je sama ta biyu haka aka yi da tambaya aka bude ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da aka je sama bakwai an gama zuwa sai jibril ya ce to ci gaba da tafiya ya ce ina za ni ya ce gurin allah za ka tafi zo mu tafi ya ce a mu duk wani mala'ika akwai inda Allah ya tsaye da shi a nan zan tsaya ba zan isa in tsallaka nan ba ya Muhammadu wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun cikin saffat babu wani face a cikinmu yana da makami ma'lumi wuri sananne yace ka tafi kawai haka annabi ya tafi shi kadai ya kadisa gurin waje gurin rabbul izza gurin Allah gurin Allah gurin Allah Allah ya yi magana da shi akwai wani dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi yake da daraja irin wannan bawan Allah yanzu akwai wata damuwa don an ce ka bi shi kai da a gare shi kuma yanzu kai ka yadda a baka wani addinin da ba wannan ya ce ka yi ba nisa ba ka ganewa a falata aqilu Allah ce ya tafi ya tafi sai da ede inda ya ji ji karan alkaluma da takaddun kuyayas kuyayas kuyayas suna ta rubutu Allah ya ce da shi ya Muhammadu za mu baka sako babban sako za mu baka wata ibada mai suna sallan karbe ta ka tafi da ita ka tafi duniya ka je ka gaya wa al'ummarka mun ce kowane ɗaya daga cikin al'ummarka ya rinka sallah guda hamsin a kullum tashi ka tafi ya rabbi amin manzan Allah mai da'a manzan Allah mai biyayya wallahi bai ce uffan ba ya kama hanya ya tafi lisanin halihi ya kulu ya gode ya gode ya tafi na dan takaice muku hadisi yana da tsawo don akwai inda nake so na je wata ran ma haɗu a hanya annabi musa sai i datse shi da ya zo dawowa sai i datse shi ya ce tsaya hala da ya wajen allah kaje ya ce kwarai ya ce ya baka wani abu ne ya ce ime ya baka ya ce sallah ya ce guda nawa ya ce hamsin shi ba annabi yana ta murna annabi musa ce hamsin ya ce hamsin ya ce to ka koma ka koma ka nemi sauƙi kakka tsallaka ka bar saman nan ba kakka zo ƙasa ka koma ka nemi allah ya baka sauƙi don shi mai bada sauƙi ne ce to annabi ya koma ya ce ya ubangiji muna neman afuwa muna neman a sauƙaƙa al'ummata akwai rauni Allah bai ce komi ba ya rage wata riwaya ta ce aka rage mai ashirin ko ashirin da biyar ko goma ya da koma annan musa ya ce yaya an rage ce a kwarai ko an rage ya ce ka ga muhammadu ka koma ka koma Allah ya rage maka ka gaya masa ba ba rafa su iya ba wannan al'ummar da ka kudin ne yan Allah akbar wallahi ba za ku iya gudanar to kai mai wa'azin ma kana tsammanin zai yi ne ai ba garanti sallah hamsin kullum ai ba tabbas ya ce to annabi ya ce haka ina zuwa musa ya ce in koma musa ya ce in koma aka yi ta sassaƙe ta sai da aka kai ta biyar biyar din ma'anar musa ya ce kaga da ka ta tsaya da allah ya ce ina so in shaida maka wallahi ni fa na gwada banu isra'ila mutane na sallah ɗaya allah ya bani kwaya ɗaya amma wallahi mutanen nan sun gagara yin guda ɗaya kai za ka dai karɓar guda biyar ya ce ka koma ya rage maka annabi ya ce kai wallahi kunya nake ji to shi ne aka ce nabiyun karimun hayiyun mutawazi'u annabi mai karamci mai kunya mai tawazu ya ce ya musa ba zan iya komawa ba na je na rage na je ya rage na je ya rage kuma ya gaya mini da zan taho a ƙarshe ce ma yi baddalul qawlu ladayya kuma ana bi zallamin lil abi ba a canza zance a wajena muhammadu tafi kuma ka gaya musu al'ummarka duk wanda ya yi sallah guda biyar a rana ɗaya za mu ba shi ladan hamsin ɗin nan da muka rage maka tun daga wannan lokacin malam duk musulmin da ya sallah kwaya biyar a rana to yana da daidai da wanda ya sallah guda hamsin a rana لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حقيقة وانا النبي يازو أغريكو أتكنكو أو تجرأ من أنفسكم cikin zaɓaɓɓu masu tsada cikinku a shi'un nafis mai tsada duk abin da zai kuntata muku baya so wallahi wannan ayar isar isra'i da miraji kawai ta bayyana mana ma'anarta harisun alaikum annabi ne mai kwaɗayi gare ku bilmu'mini na ra'ufin rahim mai jin ƙayi mai tausayi ga muminai babu wani ɗan adam da yake tausayi ga sama da annabi muhammadu zai baka shari'ar da tafi ƙarfinka zai dora maka ibadar tafi ƙarfinka Musa ya ce kafa koma ya ce gaskiya ba zan iya koma ba annan Musa ya ce da shi to gari Allah kiyaye hanya Allah ba da sa'a wani ya ce kai tsakani da Allah ba za mu taba manta da annan Musa ba dan ya ce maka mana ba kai mun ce ya ce wallahi ya ce wallahi shi yasa aka sassake mana ita jama'a na so ku gane falalan wannan addinin da fiye da yahudanci su fa yahudu guda ɗaya aka ba su ɗaya sallah ɗaya matsiyata su gagara sallah ɗaya kama yau musulmi ya waye gari wai ya bar addininsa na musulunci wai yana koyi da ba yahude wai yana sha'awar rayuwar ba yahude wai a gidansa irin rayuwar yahudawa wai 'ya'yansa irin rayuwar yahudawa wai mu'amalarsa irin rayuwar yahudawa ba yahude kana da magi irin ba yahude wanda baya son ka irin ba yahude imamul bagawi ya ce yahudawa fa a rana ɗaya sai da suka kashe annabi wajen ɗari biyu wallahi yace suka yanka su tilas kuma suka ci kasuwa a da yamma a ranar kai yanzu zaka iya karan zaka iya inji ayoyi wa yaqtuluna nabiyina wa yaqtuluna nabiyina wa yaqtuluna al-anbiya'a ha kai baka san me Allah yake nufi ba Allah ya tabara a cikin Qur'ani suna ta kashe annabawa suna ta kashe annabawa suna kashe annabawa sau nawa Allah yana bayani cewa suna kashe annabawa yahudawa ne suke kashe annabawa sun kitsa suke yi kun san annabi zakariya kun san annabi yahaya wa zakariya wa yahaya wa ilyas kun san annabi zakariya wallahi yankan rago suka masa yanda ake kwantar da rago a yanka shi tilas billahi azimu haka yahuda suka yi annabi zakariya annabi yahaya shi ma haka tilas aka kwantar da shi aka danne shi aka danna mai wuka suka yanka shi wannan yahayan da Allah ya ce ya yahaya khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiyya wa barra bi walidayhi wa lam yakun jabbaran shaqiyya wa asiya wannan annabi zakariya da Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati 'aqil قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا Allah yi ta bada bayani akan annabawan nan da ɗa ne da uba tsakanin Zakariya da Yahya kamar yadda yake tsakanin Annabi Sulaimanu da Dawuda tsakanin ɗa ne da uba Yahudawa haka suka yanke Annabi Zakariya da Yahya suka yi mai tilas annabi musa ya sha wahala a hannunsu shi yasa ya ce wa annabi muhammadu ka koma ni na gwada mutane na sallah ɗaya na bayar sun gagara ka san me suke wa annabi musa ai labarin yana da tsawo sai wata rana mun daɗa haduwa amma annabi musa ya sha wahala ya sha wahala cewa suka yi kai kai musa kai musa ƙarya kake yi ƙarya ƙarar suka nuna ce yana wa'azi suka ce ƙarya kai makaryaci ne suka ce neman mulki kake yi neman sarauta kake yi suka jefe shi hatta a halittarsa saboda wulakancin bai yahude wallahi malam suka ce wai annan musa wai wai ciwon kaba ne da shi ciwon kaba wai wai ƴaƴan marinansa sun girma sun kumbura sun zama ula ula shi yasa yake sa kaya yana rufe jikinsa ka san shi bai yahude san tsiraici ne da shi matsiyaci kullun tsirara yake daga jeren wando yake yawo da ka me yasa annan musa ake lullube jikinsa suka ce ai annabi adar a yana da ciwon kaba ne a shi shi yasa yake rufe jikinsa ba wai tsoron Allah bane wala ka san me Allah ya masa wata rana annabi Musa ya tafi kogi zai yi wanka Allahu akbar annabin Allah a kogi zai yi wanka yana wanka a kogi ya cire kayansa ya dora akan wani dutse hadisin Imam Bukhari ya shiga yayi jigidir yana wanka shi kadai ya gama wanka ya tashi ya fito ya ɗauki kayansa a kan dutse wallahi malam sai dutsen nan ya sura da gudu da kayan nan ya yi sama kawai ya ɗauki sandansa yana bin dutsen nan da gudu yana saubi ya hajar saubi ya hajar kai dutse kaya na so kaban kaya na kai dutse kaya na so kaban kaya na a lokacin da ya ruga da gudu yana bin dutsen na ashe ya budawa sun zo sun kewaye bakin kogin da yake wanka suka ce yau sai mun ga tsiraicinsa sai mun ga kabarsa ruga wannan da zai yi da gudu ya je yana neman dutse ya bashi kayansa sai suka gane cewa ashe lafiyarsa kalau mutum ne mai kyakkyawar halitta kun san me ya sakon anan Allah tabaraka wa ta'ala yana iya ɗaukaka darajar ka ya wanke ka daga wata fitina bayan ka shiga wani kaskanci da wulakanta a rayuwa ka gane ko baka gane ba sai na dada bayani zai iya yiwa kafin Allah ya baka wata ɗaukaka sai ya kai ka wata gada da zaka fada ruwa ka sha wahala ai tayi ai tayi ai tayi amma daga baya Allah ya wanke ka wannan mutumin ya wahala sosai fir'auna kawai wahalar da ya sha a hannun fir'auna wallahi ba za ta lissafu ba babu abin da fir'auna bai yi wa annabi musa ba da wulakanci da zagi da tozartawa kuma fir'auna malam a wannan lokacin yana ganiyarsa ba wani dan adam da ya isa ya ce wa fir'auna kanzil amma annabi musa ya ce wa haruna zo mu tafi mu je mu same shi da ya zo zai tafi saboda girman fir'auna malam bala'in fir'auna sarki ne mugun sarki mai mulki na kama karya ba a taɓa yin wani mai mulki a zalibi irin fir'auna ba annan musa ya ce wa allah a taimaka min a haɗa da ɗan uwana ba zan tafi ni kaɗai ba ya allah wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun haka ya tafi wa'azi wa banu isra'ila ga fir'auna shine da ya je gurin fir'auna ya ce da shi inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibahum ka saki banu isra'ila ka sake musu mara azabar da kake yi wa banu isra'ila fir'auna ta isa fir'auna duka fir'auna zagi fir'auna fa sai sa banu isra'ila ya ce ku je daji kaza ku yi ta tonon kasa kawai ina za a kai kasar ya ce ku ta jiran ta kuna kawo mai ita gari kaza me za a yi da rami ya ce haka kawai haka na ga dama wasu ya ce ku je ku gina min gari kaza gini kawai su ta ɗiban ƙasa suna gini suna gini suna gini suna gini suna tono kawai a banza Musa ya ce ka sake musu mara su su bauta wa Allah wala tu'adhibuhum ka daina musu azaba shi ne fir'auna ya kalle shi da shi da haruna ya ce kamar rabbukuma ya musa wai waye ubangijin naka da kai da haruna waye allah saboda fir'auna ya riga ya gaya wa mutane cewa shi ba shi ne allah ya ce ana rabbukum al'ala jama'a dukkan wannan gwagwarmaya da ya yi sallah ɗaya ya ce su yi wallahi suka yi su babban matsalar da fir'auna annabi musa ya samu a farko shine fir'auna amma daga ƙarshe malam sai da ya gaje mulkin fir'auna kun manta jama'a kissa tana da yawa tana da daɗi wannan musan fa da nake gaya musu ko nake gaya kun san a gidan fir'auna aka aka aka rene shi kun san fir'auna ne ya ciyar da shi ya shayar da shi kun san da wannan wannan yake nuna cewa duk gaba da kiyayyar da za ka yi da mutum wallahi ka bi hankali wanda kake danne shi wanda kake hana shi wanda kake wulakanta shi kana amfani da mulki kana amfani da sarauta kana amfani da iko kana wulakanta mutane kana danne wasu ko kana hana wani ya ci gaba ba mamaki a tsoro maka da wani a karkashin ka kuma ya zama shine zai danne ka lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta haife shi Fir'auna ya kafa doka cewa duk ɗan namiji in aka kama shi a yanka shi. Malam saboda bala'in mulkin Fir'auna cewa yayi boka ya suka ce idan fa baka yi da gaske ba fa za fa a zo a haifi fa wanda wallahi zai zo ya kwace maka mulkin ka da sarautarka. Ya ce a garin nan wannan kujerar tawa wani ya zo ya karɓe ta duk yaron da aka haife shi ku yanka shi kawai. wallahi mala aka ɗauki shekaru duk macen da ta haifi ɗa namiji wallahi wuka yake zama ya yanke ce tilas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to an zo an kawo Musa lokacin ana yanka mutane shikenan sai ta yi dabara ta shimfiɗe shi ta sa shi a kwaci ta wulla shi a ruwa ta ce Allah ka tsare kayanka to kaji tarihi da Musa da aka haife shi malam ka duba ikon Allah duk wanda Allah ya ce zai yi wallahi sai ya yi kuma masu fada da shari'a masu fada da addini masu fada da islama masu fada da sunna wallahi kun bakara yanzu ka duba bala'in mulkin fir'auna da bala'in da yake yi bokayen suka gaya masa lalle fa mun gano a mafarkin mu za a haifi wani a garin nan wanda zai zo kwaci wannan kujerar taka ya juya a kujera ya juya ya ce wannan kujerar mutumin da yake tashi Allah ne ya ce kowa yanka shi ya ce yanke mutane ya zama garin gaba ɗaya ba maza sai mata saura tsofaffi kawai sai wasu cikin bukayen suka ce ranka ya daɗe akwai fa matsala me ya matsala ya ce to in ka yanke mazajen nan mu ma in muka mutu waye zai zo ya tsare maka wannan fadar ta kamata ba za su iya ba ka rinka ɗan ɗaga ƙafa aka ce lokacin da aka ɗaga ƙafa shekarar da aka ɗaga wai ce to a yanka shekara ɗaya shekara ɗaya a bari shekara ɗaya a yanka duk wanda ta kuskura ya fito a 2000 and nawa 2000 and nawa 2027 to- to- mai gida zai yanka shi duk wanda aka haife shi a shekarar sai an yanke shi wanda ya fito kuma a 2028 za a kyale shi sai Allah ya fito da annabi Haruna a shekarar da ake kyalewa ka duba Allah wala ka san wannan fir'aunan wannan fir'aunan Allah ya nuna masa shi ba kowa bane malam fir'auna fa saboda mulkin sa zuwa ya je tsakiyar teku yasa aka buga masa kujera ta mulki akai yake mulki yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ga ruwa ga korama yana kurkuta yana gudana a ƙarƙashi na ku ba kwa gani ne like kawai ana nan wata rana sai ga ruwa ya ɗauko wani akwati yana tahowa yana tahowa yana tahowa yana tahowa sai aka ce jama'a a garin aka ce to ga wani tsuntuwa ba ana zuwa ana ganin akwatin nan kawai aka tarar da wani jariri lafiyayye kyakkyawa matarsa sai ta ce kai ranka ya daɗe la ta kusa duhu kar ku kashe shi a sa'an yamfa ana auna ta da walada sun manta kar ku kashe shi kar a kashe ba ta fir'auna ka san ba zan gaya maka wani sirri ba ni kunnen ka kaji kai ba ni kunnen ka duk wani mai mulki wallahi matarsa tana da tasiri a kansa duk wanda yake neman wani abu a wajen wani mai mulki ka rike matarsa gam in baka yadda ba ka gwada duk wanda ya rike matar wani mai mulki in Allah ya so yadda sai bukatar su ta biya kai ai mata suna buga shanin su ai suna gida suke gwamnati suna gida suke gwamnati wani mai wata kujera ya yi wasa da matar wani babba ta ce kai ta ɗora gilas saka akan hancinta ta ce kai kaga gilas ɗin nan nawa, kaga shi akan hanci ko a rabi da rabi ta ce kai to gobe za a sauke ka na rantse da Allah gobe sai takarda ya gani an sauke shi tuntuni in sun tashi hukunci fa ko tambayar mai gidan ma ba za a yi ba kawai ogan gudun za ta kira kai ka- ce- ba ba za ma ta kira shi ba, a ce ya kira wancan tana kira kai aka ce wacce ta ce a kira yaya ka gani ko ni ne aka ce a kira ai tashi zan yi daga wa'azin nan na rantse da Rabbi. to a haka aka ɗauki annabin musa ba a san annabin musa aka ɗauka ba malam matar fir'auna ta so shi fir'auna ya so shi malam ya yi ta wasa a kan fir'auna malam suka ɗauke shi a matsayin ɗa annabin musa ya yi wasa ya fusgoge mun fir'auna yana yaro ya riko Ai, ya Allah bai san bai san makashin zane a hannun sa ba malam zangina ka tara mu da hada mu da matasa masu jini a jika ga karatu ya kai karatu kuma ka turo mun lokaci ko ya hakuri zan dakata ana insha Allah abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh